إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا أكو قوتا رجب hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da tafsirar alkur'ani mai girma a muna cikin suratul qasas in za daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala walamma tawajjaha tilqa madyana qala asa rabbi an yadiyani sawa as-sabil sai Allah subhanahu wataala ya ce walamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nasi yasqun wajada min dunihim imra'atayn tazudan qala ma khatubukuma qalata la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna shaykhun kabir فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير الله يقول ولما ورد ma a madiyana kuma lokacin da annabi musa alaihi salam ya zo wara da manan shi wasala ya iso ya gangaro mashaya asalin warada mutum ya je wurin shan ruwa yake ce ma warada mana ma kaga Allah ya ce walan ma warada ma a madiyana lokacin da ya ida isawa ruwan madiyana ana mashayar garin madiyana ruwansu inda suke shan ruwa mutanen wannan garin ya kasance rijiya ce sai ya samu waje da alaihi ummatan minan nas sai ya samu wasu jama'a umma ana nufin al'um jama'a kalma al'umma tana da maloli da yawa nan wurin tana nufin jama'a taron mutane tana zuwa da suna al'umma mai tarin yawa babban al'umma kaman gaba ɗaya duniya ana iya kiranta da sunan umma muna gani ko to sai samu gefen wannan rijiyan al'umma masu tarin yawa daga ainihin mutane mabambanta kala-kala ana ta ruwa ana ta shayar da dabbobi suna kokarin shayar da dabbobinsu to kuma sai samu a gefe ga wasu mata guda biyu ƙasa ga inda ake bar ruwa din sun tsaya da su da dabbobin suna korar dabbobin suna tara dabbobin suna ta korarsu kar su shiga cikin waɗancan dabbobin da ke shan ruwa saboda can na maza ne su kuma mata ne kuma su biyu ba wasu mata masu yawa ba ma kaga yana da wahala ce wato sun je sun yi ban ruwa tare da wato waɗannan mutanen saboda ka suke ta kokarin kare dabbobin su annabi Musa alaihi salam shi kuma ya zo ya yi kwana da kwanaki bai ci abinci ba ganyen itatuwa kawai yake cira yana ci tsawon waɗannan kwanaki ya zo cikin wannan galabaita ɗin shikenan sai suka ba tausayi qala ma kuma sai ce waɗannan mata guda biyu me sha'anin ku menene labarin ku mana ya aka yi kuke ƙoƙarin kore dabbobin ku ba kuma ba ku shiga ciki ku shayar dabbobin ku ne wurin mashaya ce ta kowa da kowa qala ta sai suka ce ma annabi Musa alaihi salam la nasqi mu ba mu ba dabbobin mu ruwa hatta yusdira ri'a ase makiyaya ri'a'u jami ne na ra'in makiyayi guda makiyaya da yawa ri'a ana cewa ru'a ana cewa mi ri'a hatta yusdir ri'a har sai makiyaya sun hita daga mashayan nan sun kare kaga da as-suduru da al-wurudu duk ma'anar su al-wurudu shine zuwa ka sha ruwa as-suduru kuma shine ka sha ka koshi ka fita sai aka yi amfani da su wurin warada da yusdira warada madi yusdira kuma mudari'i hatta yusdira ri'au har sai makiyaya sun shayar da dabbobinsu dabbobin sun koshi sai su fita daga wurin Kuna ganewa ko? Suka ce, saboda haka mu ba za mu abin shayar da dabbobinmu ba a sai sun kare. Wa abuna alhali babanmu kuma shaihun dattijo ne kabir. Ya tsuwa sosai, dattijo ne babba kwarai. Mu ne ‘ya'yan shi mata. Mu ne dole za mu zo mu shayar da dabbobin gidanmu. Shi ba iyawa ya riga tsufa. Isoshi suna ba da labarin cewa wannan tsohon shi ne annabi Shu'aibu. a cikin labarai da ake abin nan badawa babu wani dalili kwakwara amma dai yawanci wato duk isoshi sun ba da labari cewa annabi annabi shu'aibu ne mana cikin yanayin shi a cikin shekarun shi ba za a iya taya kiyan dabbobi ba balle ya shayar da su saboda haka kenan a nan wurin waɗannan matan guda biyu sun bayyana ma annabi musa alaihi salamu uzurinsu a cikin mi tsayawa da suke ba za su shayar da ruwa ba sai an gama sa'annan kuma a cikin uzurin kiyan da suke a matsayinsu na mata su suke yin kiyan da dabbobi suke ɗaukar nauyin wato kiyan dabbobinsu suke nan da suka gaya ma annabi musa alaihi salamu haka ba su ƙala huma suke nan da annabi musa ya shayar ma dabbobin nasu ruwa mana ya ba dabbobinsu ruwa suka sha suka kushe saboda mi saboda su waɗannan ‘yan ma ya mata ne kuma ya yaka ne saboda kwaɗayin mi kwaɗayin ya samu lada wurin Allah saboda kuma taimakon wanda yake cikin mawuyacin hali yana da tsananin bukata yasa annabi Musa wato ya shayar da dabbobinsu ya ce ku kawo ku kawo su in ba su ruwa an rawaito cewa wato annabi Musa ya ture mutane daga bakin rijiya din ya ce da Allah wani ya bani guga da suka miko mai wata ƙato guga ba mai iya bar ruwa da ita sai mutum arba'in ya mutane arba'in sun haɗa kanta ƙatuwa ce suka miko mai don ƙeta da ba san sun waɗo wurin da ya dace ba sun waɗo wurin masu ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya karɓi wannan guga ya zira cikin ruwa ya ja wuta ya zira ta rijiya ya ja wuta cike da ruwa ya zuba ma dabbobin suka sha ya yi addu'a ya ce Allah ta'ala ka sa albarka ga wannan aiki da na yi fasakala kuma sun matawalla ila zilli sa'anna da musa ya juya zuwa inuwa me yasa domin ya huta gashe yake tafiya ya fa ta kwana wajen takwas ko bakwai kuma ba ci ba sha cikin ƙungulmin daji gudun hijira gudun ya tsira da rai shi kaga ga wannan gajiya ta kwanaki ga yunwa ga ita kishirwa ba a magana saboda in akwai yunwa me za da kishirwa in kana jin yunwa kishir abin da ruwa ba su ma maganin ta yi sai ka zan kiran ko shiga ma ba shi ko ba haka ba ba su shiga in ma ka sha su yanzu in baka ƙara cin abinci ba to in an yi wa ba su sha ba sai dai ka zaki kurba su da dabara to ya gashi kuma ya zo ya shayar da dabbobi kuma dabbobin da ya shayar ga guga katuwa aiki ne na wahala sauraka annabi Musa sai ya juya ya ce bari ya je ya huta zuwa cikin inuwa abin da yake nuna wato halaccin mutum in ya gaji da aiki ya je ya huta muna ganewa ko ya halitta idan mutum ya yi aiki ya gaji ya huta saɓanin waɗansu da suke ganin huta ma wahalar duniya kamar wani abu ne da bai dace da mai imani ba ya halitta waɗanda suka ɗauki duniya ba komi ba ce mana tsayawa ma ka huta a cikinta wani abu ne daban tsananin yadda suka kyamaci duniya suka guji duniya ba ruwansu da ita muna ganewa ko saboda haka annabi Musa alayhi salam sai ya juya zuwa wannan inuwa a a nan wurin annabi Musa alayhi salam wato da ya tambayi waɗannan mata kaman ya tambaye su kuna mata aka yi kuke kiyo yawa sai suka gaya mai mi suka gaya mai dalili cewa ga abin da yasa suke yin kiyo ba yiwuwa su zanki cakuduwa da su da da su da maza abin da yasa kuma annabi shahabi ya yarda da ƴaƴan shi mata su je su zanki kiyan dabbobi suna shayar da su ruwa saboda wannan wato kiyan mata ba ba wani haramun bane al'ada ba haramun bane kuma addini ma bai bai- bai abin nan ba bai kiyarda da shi ba matukar dai sharuɗa sun cika kuma mutunci ma al'adun mutane suna sabawa wato daga wani wuri zuwa wani wuri haka ne ko yawwa sa'annan kuma al'adun larabawa daban al'adun wato wanda ba larabawa ba daban kowa da irin al'adar shi kowane mutane da irin al'adar shi baƙaƙen fata al'adar su daban yadda mu baƙaƙen fata muke girmama manyan mu su fararen fata ba su girmama manyan su haka kuma al'ada ce ba wani zamananci bane ko barikanci ya tsa kawai haka ne al'ada kowa take muna ganewa ko yanzu laraba za ka iske ana cin abinci kowa da kowa ne ba magana a ware ma wani nashi ko cikin gida ko waje ko wurin biki yake ko ina yake inda za a cin abinci to kowa da kowa ne da yara da manya duka sai a game ƙananan yara sai ga suna cin abinci ba wanda ke kyamar su kuma ba ku san su ba cikin su ba uwayensu ba magajiyansu ba danginsu abinci ne mai abinci don su ba wani abu bane amma mu ne in kaga yaro na cin abinci da babba cikin manya to dan wani babba ne bai koruwa yawa fadanci ne ake ma babban sai a- sai a ci abinci tare da shi al'adar al'adar mu ce haka ne ba wani haka al'ada take amma haka kawai mazan ki ci abinci tare da yara yaro ma korin su ake ba yadda za ka laraba su zo wurin ci abinci gana kai fita daga ku bari an kare ku zo ku dauka ba a raga ma yara abinci dan an raga musu ma ba su ci kuma ma ba a saba ma raga musu mun bare a raga musu to ka kowa da irin al'adar shi inda mu in gari ya waye za ka tashi wurin mahaifinka ko mai ka duka ka gaida ta su laraba ba su wannan mama mama kama sai dai ka mika mata hannu haka assalamu alaikum mamma ina kwana hannu za ka mika mata ita ma ta miko ku gaisa babanka ma haka nan ba maganan ma ka dan ja baya ina kwanan ku kana wannan baban naka ke ma wani laba laba ka bai san ka ba su kanin su babu wani kai tsaye kawai sai ka mika mai hannu assalamu alaikum shi ma alaikum assalam kuma ya rike zaki jinjinawa haka duk yan gida haka suke gaba daya kaga mu kuma ba haka nan bane baladu suna shan bamban haka ma mutanen birni al'adarsu daban mutanen ƙauye al'adarsu daban da haka aka samu irin wannan hali ballantana ma wato waɗannan mata babansu ya tsufa kuma tana yiwa ba ya da halin ɗaukar wanda wato wanda zai ɗaukan nauyin kiyan waɗannan dabbobi da ba su ruwa shi yasa dole waɗannan mata su tai su yi wannan aiki kaga wannan yake nuna halaccin aikin mace in dai mi in dai za ta kiyaye mutuncinta za ta kiyaye darajarta to ya halitta ta je ta yi aiki kaga waɗannan mata aiki suke wani irin aiki na kiwo aiki ma mai wahala wanda kuma sai an shiga ma daji kaga daji akwai haɗari mace ta shiga daji tana tana abin nan ai kaga akwai haɗari a ciki amma dai tunda akwai bukatan haka babu wanda za su yi sai sai su to shikenan ya halitta su yi Da haka da aikin da mace take bukata kuma al'umma tana bukatar shi kuma babu makawa sai ta yi to babu laifi ta je ta yi wannan aiki inda ya, ya cika sharuɗa kuma mace za ta rike mutuncinta ta kiyaye darajarta da kiyaye al'adarta da addininta to babu wani abu a ciki to na Musa alayhi salam bayan ya gaji sai ce sai ya karkata ya tafi zuwa inuwa kuma tawalla ila dhilli ya tafi zuwa inuwa domin ya huta muka ce wannan dalili ne na- da yake nuna halaccin hutawa a cikin wahalar duniya gabanin waɗansu da suke ganin cewa waɗanda suka wato guje ma duniya suna ganin huta ma duniya ma san duniya ne ka nemi wuri ka kwanta ka ma huta kuma san duniya ne ko mutanen da kullum azumi suke ko mutanen da kullum ba su kwana da daddare su suka sa kansu ba Allah ya sa su ba ba su kwana in dare sai sa su yi kai in kaga suna kwana sai sai sai kwanan gyangyaɗi fa a rayuwarsu ga mutum na kwana to ya zanna ne yana wani abu kwana ya ɗauke shi amma ya ce bari ya kwanta ba yi. kuma kaga wannan ai wato tsanani ne mutum ya matsa ma kanshi kuma annaba manzo Allah ya ce anamu wa arqudu ina wa anamu wa aqumu ina kwana kuma ina qiyamul layl wa asumu wa uftiru ina azumi kuma ina ajewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba kullum yake azumi ba yana yana ajewa wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya jelo azumi sai ka ce ba zai aje ba kuma sai ya aje kuma in ya kama shan ruwa sai ka ce anya wannan watan yayi azumi kuma sai ka ga yayi haka annabi wani lokaci manzo Allah sai ya bi dare gaba daya da ibada wani lokaci kuma sai ya kwanta sai ya huta sai ya tashi ya ibada wani lokaci kuma ya ibada ya huta can ƙarshen dare kuma ya tashi haka kuma in gajiya ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman wuri da rana ko da daddare ya huta mare shi to su waɗannan masu irin wannan guje mu duniya sai su ce ai wannan annabi ne ba ai ba mu biye mishi saboda shi an ce ma duk abin da ya gafarta mashi da za da za a ce bai yi ibada ba ma da Allah ya fi mashi ko me Allah ya fi mashi mu kuma da mu san ina muka sa gaba ba gara mu tashi zai mu to amma dai yana da kyawu in ka gaji ka huta saboda abin da ake tsoro wato tabuwa garin ka zama bawan Allah ka zama tababbi jikinka bai hutawa sai ka hukace ba ana son hutawa wajalna naumakum subata Allah ce mun sanya kwanan ku ya zaman to hutawa ce a gare ku to abin da ya faru kenan sai annabi Musa alayhi salam ya ce qala rabbi inni lima anzalta ilayya yace ya Allah mahalicci na inni lalle ni lima anzalta ilayya game da abin da ka sauko zuwa gare ni min khairin na alkhairi faqir Allah subhanahu wataala wato ni mabukaci ne mana da alherin da ka bani Allah dan kaɗan ne ina da bukata mai yawa ne ina da bukata uwa uba mai mai abin nan ramamme ne abin maran mai ne mai mai ne kosashe ne duk wanda ka bani Allah subhanahu mana da dai abin da aka bani Allah yana da bukata kadi ba ka gani tawakkali irin na annabawa da ya kare masa aikin maimakon ya ce da Allah ba ku da wani dan guziri nan ko dan to in ci da yawa kaga annabawa za ba ka yi irin tasu kwana da kwanaki baka ci abinci ba kuma duk da haka nan ka kama addu'a ga mutane duk kana gani asan ba annabi ba kowane ne kai sai ka ce da Allah jama'a ba ba mai wannan abu ya bani bare su waɗanda ya ma aikin Allah ba ku dan tawo da wannan abincin rana da kuke ci ba ko kuma da Allah ina ne gidanku mu je ko kuma wata ta je gidansu da Allah gidanku ta zo man da abinci duk ba a yi haka ba ko ma wurin Allah yana ya Allah Mana Allah na taimaki waɗannan bayan ka ya Allah ni ma Allah ka taimake ni. Kaga sai tawassuli da wannan aiki na shi ya roki wa. Ya roki Allah subhanahu wataala Allah da abin da zaka bani yana da bukata. Tare da cewa annabi an ce ma cikin shi ya game haka. Saboda kwana da kwanakin da ba a ci abinci ba ya game. Gaba ɗaya cikin shi ya game. Saboda babu abinci a ciki. Wannan sai annabawa ba ka iya irin wannan nasu saboda tsananin dogaransu da Allah subhanahu wataala ba su neman komi wurin kowa ana na ana na sai Allah subhanahu wataala ya karba addu'a shi fajatu hidahuma sai ɗaya daga cikin su waɗannan ƴan mata ta zo ran annabi Musa tamshi ala istihya tana tafiya kan jin kunya tana tafiya tana jin kunya qalat sai ta ce mi inna abi ya da'uka lalle babana yana kiranka li yajziyaka domin ya sakanta maka ajra ma saqaita lana jingar abinda ka shayar da shi gare mu da Allah subhanahu wataala ya ce tamshi al-istihya yana nuna cewa lalle wannan macen wato tana da cikakken imani duk mace mai kunya imanin ta cikakke ne sannan kuma yana nuna asalinta wannan mai daraja ce yan manya ce da tarbiyya ce kuma kunya shi aka sani da mata asalin mata kunya gare su mata sun yi mazajin kunya asali yanzu ne abubuwa suka rikici Saboda ka ta zo abin da yasa take jin kunya tana tsoron in ta ce ma Annabi Musa ya taso ya zo gidansu ba zai karba ba. Sai sa ta taho tana jin kunya ba ta sani ba ya karba ko ba zai karba ba. Ta zo duk ta rufe jikinta. Ta zo ran Annabi Musa ta gaya mashi cewa lalle babana yana kiranka domin ya sakanta maka da abinda wato ka shayar mana. Shikenan فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين lokacin da ya zo wurin shi annabi Musa an ce ya ce taimatai da suka tai sai iska ya dan kwari jikinta haka tana gaba yana biya sai iska ya kwari mata jiki haka sai ta kokarin rufewa ta, ta gyara haka annabi Musa ya ce to kuma baya kuma baya muna ta yaki zan yi gwada mana ina zani dama ko hagu ita kwatanta mana hanya har mu iso gidanku. Muna ganewa ko? To shi kenan aka ci gaba da taya tana gwada mashi ne inda aka zo sai ta gwada mashi ga inda za ka yi nan ga inda za ka yi har suka iso gidansu. Yana zuwa wurin uban wa kassa alaihi kasasa ya karanta ma baban nata labaran shi ana yanayin shi da abin da ya koro shi daga ainihin inda ya hito zan wannan gurin. sai tsohon ya ce mashi la takhaf kakka ji tsoro najauta min alqawmi zalimina ka kubuta daga mutane azzalimai saboda nan inda muke fir'auna baya da iko wurin wannan aya wasu malamai suka ce dalili ne akan wato halaccin aiki da labarin mutum guda wanda ake cewa khabarul wahid labarin mutum guda daya matukar da wannan mutumin gudan wato amintaccen mutum ne mutumin gaskiya ne to ana aiki da ni domin mai annabi Musa ya gaya mashi cewa ga abin da ya koro ni kuma ya ce shi ke da kakkaji so ya karbi magana annabi Musa bai san kowa ne ne ba ai bai san kowa ne ne ba yake magana da shi ba ko ya ce la ta khafna jauta min alqawmi zalim saboda ka ana aiki da maganan mutum guda daya in dai wannan mutumin guda daya amintacce ne mutumin kirki ne mai gaskiya ne to saboda haka ana aiki da maganan mutum ɗaya sa'annan kuma wannan aya tana nuna halaccin wato karɓar lada akan aikin alheri da kai dan ka wani aka ga nan Musa aiki alheri yayi to ya halittan an baka sai ka karba me yasa saboda bai nema ba bai jinga da su bai kuma ya halitta ya jinga inda ai shayar da ruwa ne aiki ne na kuɗi ba ɗaukar mutane yake su yi kyowa zan ki biyan su ba to ya halitta a wasu kuma malamai suka ce bi halitta aikin alheri in ka yi shi ba misali aiki kai ka sa kanka aikin alheri in ka yi nan baka ka ce ka gode misali kaga mutum motar shi ta lalace kai ka yi harakan gyaran mota sai ka ce bari ka kama ba wurin gyaran bane ga daji ne ka gan shi sai ka gyara mashi ko fa abin nan taya ta yi faci bai sai da za a kwance ta ba mashi shi dai tukin mota ya iya kawai Dike sai ka kwance mai taya kasa wata. Kaga ganin dama ka ne, don ka kare ya ce ma ga wani abu. Ka karba ko ba karba? In ka karba ka bata ladaka ba. Ka bata ladaka. Ta yi da Allah an baka kuɗi. Sai malamai suka ce in kana da bukata. yau baka da kodala amma kai ka mai ne ba dan ya baka kuɗi ba sai ya ɗauko ya baka to karbi sa abin ka aljihu ka je ka ci waina kawai ba hana ba to haka duk wani aiki na alheri in ka yi ba tare da ka yi dan Allah kuma wani ce ma ga abin in ba ka da bukata ka ce to na gode na gode Allah wallahi na mali dan Allah ba ni bukata wannan kuɗin ina da kuɗi in kuma kana da bukata sai ka ce to kai ma ya kawo kagoji yake nan ba qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin ana ta tattabnawa ana ta tattabnawa sai qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu sai ɗaya daga cikin su waɗanda suka je wurin kiyan tace ya babana an ce su biyun da safra'u ne da sufaira'u sunansu babba ita ce sufaira ita ce safra'u sufaira'u kuma ita ce karama to safara'u ita ce wadda ya aura ita ce kuma wadda ta yora annabi Musa kuma ta taho tare da annabi Musa alaihi salam to ita ce ta ce ya abatista ajir ina ita ma ta kamu da sanwa annabi Musa tana baba a bar wannan magana a duke shi aiki kaga sai hira kuke ta yi ta fada kogin soyayya da da annabi Musa alaihi salam inna khayra man ista'jarta tace lalle mafi alherin wanda ka dauka ga aiki alqawiyyu mai karfi alamin wanda yake da aminci yana da amana tace wannan mutumin in ka doke shi aiki to mutum ne mai karfi tunda ta ga yadda shi kaɗai ya shayar da dabbobin su ruwa kuma da abin da babu wanda za a yi shayar da ruwa da shi in ba mai ƙarfi ba in ba mutane ma da me ba mai ƙarfin ma da aka taba gani yayi wannan aiki to saboda haka mutum ne wanda yake da ƙarfin addini ko mutum ne wanda yake da amana a cikin gabobin shi yana da ƙarfin addini saboda bai kula da su ba 'yan mata ne bai damu da su ba ko irin wannan ya wasa da su ko ya hira da su bai damu ba kuma annabi Musa bai aure ba lokacin sannan kuma ga amana domin da aka ta wana ta yaya ce ta koma baya da zan gwadin ta mai inda hanya take qala shi tsoho sai ya ce inni uridu lalle ni ina son an unki haka in aurar da kai ihdabnatayya ɗaya daga cikin diyana dinnan hataini waɗannan guda biyu malamai suka ce ya nuna kenan akwai wasu banda su inda ya ce hatai ne waɗannan ga su nan guda biyu ɗaya daga cikinsu ya nuna akwai waɗansu matan to wannan alkawari ne daga wannan dattijo in annabi sha'ibu ne in ma ba dai ne to alkawari ne ma annabi musa cewa zai aurar da shi ba ba zai aurar mashi ba wai ya aurar ɗin bari ya ce ya aurar mashi da ɗaya daga cikin ɗiyan shi mata guda biyu nan ba aure ba ne malamai suka ce inda aure ne da ya ce kad ankahtuka ihdabnatayya hatay na aurar da kai ɗaya daga cikin waɗannan ƴaƴan nan guda biyu sai ya ce mai ni lalle ni zan aurar maka da ɗaya daga cikin ƴaƴana mata ɗin nan guda biyu ala an tajurani zamaniya hijaj a bisa wato ka yi mana aiki shekaru takwas ka zama ɗan ga aiki na ka zama mai mana aiki tsawon shekara takwas abin da yake nuna wato hijaj jam'i ne na hijjatu hijjatu hijaj jam'i ne hijjatu kuma hijaj hijjatu kuma shine a sana shekara fara ɗaya hijaj kuma shekaru da yawa to akan kai mana aiki shekaru takwas idan ka mana aiki shekaru takwas to na aura maka ɗaya daga cikin waɗannan 'yan matan abinda yake nuna halaccin yin aure ba sai da tsabagen kuɗi na sadaki ba da abinda yake kima ne wani aiki ne za a iya maida shi sadaki aga wannan shine sadaki ka yi aiki shekara takwas ba a biyan ka sai dai ka ci abinci gidan amma kuɗi na wata ba a biyan ka domin ana ta lissafin sadaki ne shekaru takwas na yi shi kenan sai a aura maka kana iyawa mutanen da sai a yi mutanen da sai a yi sai mutum ya ta noma ya ta masurikin shi noma shekara da shekaru a ƙarshe dai sai a mami sai a ba shi wannan ɗaya don mutanen karkara saboda sadaki ana yin shi da dukkan abin da ya inganta kuɗi ne ana yin sadaki da shi kuma menene to abin da yake ki ko kima ba kuɗi bane amma matsayi yake na kuɗi inda za ka yi aiki a biya ka kuɗin to kuɗin masu yawa ne za ka za a ɗauke ka limamin wani masallaci ka yi limanci shekara biyar ba salar mai mai masallaci ya ce ka zo masallaci na ka zanki limanci ni kuma insha Allah shekara biyar zan aura ma diyata ko ka zo ka ko ka koya ma diyata ko ka koya ma diyana karatu har zuwa suratul ahqaf tun daga qul a'udhu bi rabbil falaq bi rabbin nas har zuwa suratul ahqaf in suka kai nan ba za a aura maka ɗaya daga cikin 'yan mata ke gare mu ya halitta ya halitta duk abin da yake kima ne ya halitta ya zama sadaki don zamanin annabi da an yi sadaki da duk abin da yake kima ne an yi sadaki da alkur'ani iya karatun alkur'ani ya koya mata an yi sadaki da wannan an yi sadaki da takalma an yi- an ce a nemo zobe wanda bai kai daraja wanga zoben da nake sayi da shi ba domin wanga ana sadaki da shi dama ko sadakin da musulunci ya faɗa wanga ya halitta a yi domin azurfa ce kuma arhatta jikka goma kaga jikka goma tana sadaki to zamanin annabi ma na ƙarhe aka ce a ji a nemo irin na ƙarhe wannan mai arhana wannan makera ke da kawai ana yin shiga yaran kowa ma yana iya sayin shi shi aka ce a je a nemo mutum da ya je bai samu ba saboda tsananin rishi zobe rishin ya kai inda ya kai da saboda haka duk wani abu wanda yake kima ne ana sadaki da shi ana sadaki da gona ana sadaki da mota ana sadaki da moto ana sadaki da keke ana sadaki da sutura ana sadaki da hulla kana kana tallan hulluna sun dade baka saida ba ga yarinya kana so sai ka ce to baka da kuɗi amma ga hullunan ka akwai ta jikka biyar akwai ta bakwai akwai ta takwas akwai ta goma haka hada za su yi jikka ɗari ga su nan ku yi kuku sai da ni dai ba ni da kuɗi ga in sun karba ya yi ko wani tsohon motan ka yana ta hayaki an taba tayawa jikka arba'in baka saida ba ya ka ce in kina so to ga yana ba dai wannan galibi sai jawara ko ba budurwa ba ya halitta zamanin manzala yin sadaki da gona aka zo daga baya ta ce ba ta san mijin manzala ya ce kin maida mai gona shi ta ce manzala ya ce to kai karɓi gonar ka kenan ba aure tsakanin to ana yi kan abin da shi yasa nan wurin ya ce za a aura maka diyata ala an tajura ni samaniya hijaj gona gona ai suna ta tara cikin rami take ya ne za a yi wata gona ce duk ramu ne cikin dawa an karbe ta kaga gona suna ta tara ai Allah ya samu dace yace mai fa in atmamta ashran fa min indik in ka cika shekaru goma to wannan daga wurin ka ne ni dai abin da nake so kai man kiyo na shekara takwas na kaga ya nuna baya sarrafa da annabi Musa fa in atmamta ashran fa min indik wannan daga wurin ka ne وما أريد أن أشق عليك علي فإذا أتممت عشرا فمن عندك إذا ka cika shekaru goma to wannan daga wurinka ne wallahu alama na kulu wakil ko na wa ma uridu ana shukka alaik yawwa ba ni son in matsa maka ba ni son in kuntata maka ba ni son in ce sai ka shekara goma amma dai ni takwas muke so ba ni son in matsa ma in tsananta maka da tajiduni insha Allah min as-salihin da sanne za ka samu na yan Allah subhanahu wataala ya so daga cikin mutanen kirki qala dhalika baini wa bainak sanan Musa ya ce wannan tsakanina ne da kai ayyamal ajalaini qadaitu kowane ɗaya daga cikin lokacin guda biyu na yi ma'ana ko dai shekara takwas fala udwana alayya ko shekara goma babu ƙetare iyaka a kaina ni nisa kaina Allahu alama na ƙulu kuma Allah subhanahu wata'ala shine abin dogaro abin akan abin da muke faɗa cikin labaran da ake badawa cewa Ah, annabi shu'aib alaihi salam yana da wata sanda wannan sanda ce da ya gaje ta ga annabawa kuma ita wannan sanda an ce tun wadda annabi adam ce ya sauko da ita daga sama cikin labarai da ake badawa sani na wurin Allah an ce tun wadda annabi adam ya sauko da ita ce daga sama zuwa duniya in wannan annabi ya zo zai wuce sai ya ba wani annabi haka ake ta gadon ta har ta zo ga annabi shu'aib wata rana annabi shu'aib ya ce ma annabi Musa ka shiga cikin daki akwai sanduna na nan karo ko guda ɗaya saboda makiyayi sai da sanda ko sai ranar Musa sai ya dauko wannan sandar ta annabawa sai ya ce mai mira ta wannan babban sanda ce ka je ka dauko wata ita wannan barta annabi Musa da in ya zura hannu ya dauko sai hannu ya fada ga wannan babban inda shi ma lokaci ya ya karbe ta ko sai in ya zura hannu har sau bakwai tsohon ya ce to lalle ka rike ta Eh, ban san kowa ne ne kai ba lamarinka yana daban yana daban mamaki ya ce to abinda zan baka shawara idan ka tafi da wannan sandai wurin kiwo idan ka tafi kaga damarka da hagunka to kai hagu kakka yi dama ko da kaga dama akwai ciyawa da yawa wuri mai dausayi mai kyau mai daɗin kiwo kakka shiga wurin ka yi hagu yana kautahowa ya yi hagu kawai dabbobi suka kiya mai sai dai damai domin ya ce mai akwai wani dodo wurin akwai wata dabba ka san ka taɓa ganin dodo wa taɓa ganin dodo babu shi dodo babu shi kawai dai babu shi ne yake ban tsoro da shi kuma babu dodo wanda ka ce gaya ma yake bai sani ba to laraba suna ce mai tinninu tinninu shine dodo halitta ce da za ce ma tana da kai uku nan hannu hudu nan hannu hudu kafa goma goma ko ina ba ta ganin ta babu ita to ya da shi wannan dattijo ya gama na Musa cewa saboda wannan bangaren in ka shige shi akwai wata dabba wadda tana kashe mutane da dabbobi kar ka shiga wurin sai dabbobin suka shiga yayyayi ya kore su ina kawai sai da suka shiga wannan wurin da suka shiga shikenan sai suka yi kiwo annabi Musa ya ga wurin mai kyau bai taba ganin wuri mai kyau irin shi ba kina annabi Musa bayan sun yi kiwo sun kare sai dan huta ya ce bari ya dan kwanta ya huta sai ka wannan dodon ya taso da karo dabbobi sai sanda ta tashi da kanta sai ya ta faɗa da shi har ta kashe shi kuma ta dawo ran annabi Musa ta kwanta wannan Musa yana ta kwana bai sani ba ranar Musa ya falka sai ya ga ga dabban nan an kashe wannan dodon ga yana an kashe shi kuma ga alaman sandar ce ta kashe shi sai farin ciki ya ji daɗi shikenan sai taso ya dawo gida ina zuwa gida shi dattijan na an ce ya makance ba ma ya gani ya lalabi dabbobin shi ya ya ji su duk sun koshi sun ci sun koshi da farin ciki ya ce ya aka yi haka ya ce ba ku game da wannan abin ba ya ce a an game da shi amma dai ni ma ban sai ya aka yi ba an kashe shi ya ce malam musa to na ma alkawari duk dabbar da ta haihu ɗa ne ko ɗiya dina baka in dabbobin nan gaba ɗaya duk wadda ta haihu in ta haihu ɗa na baka in ta haihu ɗiya na baka ya kai ma annabi Musa wahayi cikin cikin kwana cewa ya bige wannan sandai yayin da dabbobi ke shan ruwa sai annabi Musa ya bige sandar da wannan wurin da dabbobi ke shan ruwa duk dabbobin gaba daya sai suka dauki jigi nan kuma suka haihu a ga arzikin Allah kenan in ya tashi dare dai sai ya mai da ka ban mai kuɗi daga nan shi kenan sai kaga ana tayi ana tayi ana dandana an tara Allah ka tara mana alkhairi abin da muka fara daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ka yafe mana Allah ka samu yara amma ha masha Allah shi ga nan ne kawai kuma magana a tambayoyi to masha Allah a kira sallah yau karatu ya yi daɗi ba tambayoyi Kwame. Alaikum salam ta wani. Kuna alkali za ta dole a matsa mishi. Idan mace ta ce ba ta zama da miji, ta ce har sadakin shi ta maida shi kuma ya ƙi yarda, sai a kai shi wurin alkali. Dole alkali ya ce kawo abin a bashi, dole ya karba. In kuma bai karba ba alkali sai ya raba auren ya ajiye mai abin shi, duk da ya huce ya zo ya karba. Ba ta so, wata wata ce ba ta so ba shi kenan. Matsa mata. Sai ma ka zanna da mutum da ni za ka yi da ita. Ba wahala ba me za ka sha. ce ba ta so ba shi kenan ba duniya ce mai faɗi ta maliki yau mai dini wani ya ce ba ya son ka da kwana wani sai ya so ka da yini na'am an gane ta mutum ne ya tashi da ya ga janaba gari sai ya mance bai wankan janaba ba kuma ya sallah asuba sai daga baya ya tuna tunda ya tuna sai ya wanka sai ya sake sallah tunda ya san da ita kuma ya mance ya wanka da bai san da ita ba ya ganta da to shikenan sai ya wanka saboda amma tunda ya ganta bai wanka ba ya mance to dole ne ya wannan wankan sai ka yi wanka ka sake sallah waccan ba ta yi ba Na'am. Na'am? To, hadisi ne ingantacce. Salatu tasbih yake tambaya, wasu sun ce in hadisin ta ya inganta, wasu sun ce bai inganta ba ya inganta. Ingantaccen hadisi ne gangariya. Na'am. Alaikum salam. sai ka yanke sallan ana cikin sallah sai tansiyon ta taso ma wani ya faɗi kusa da kai sai ka yanke sallah ka kama a jiya abin nan sai ka yanke sallan ma in kana iyawa sai kama a jiya kashi asibiti mun bari shi ya daɗe yana iya shiga cikin wata matsala alaikum salam wace irin kafara kala-kala ce mutum goma ne asharati masakina miskinai goma masu cin abinci da kyau ka samu su na ƙala rawi ya ce lokacin da aka kama ya kasu alkali ya kira shi bayan ya yi watanni aka kira shi aka ce mai kana da iyali ya ce yana da mata da 'ya'ya biyu da dadewa an dade ya ce kuma yana da wata kaka kullum abincin sule tara take ci sule tara irin na da kuɗi ne masu yawa abincin sule tara na wancan lokaci naira dubu goma ba ta baka shi yanzu naira dubu goma ba ta baka shi ya ce yana da wata ya ce malgalin kuma yana da wata kaka da sahi karin sile tara take wancan lokacin abincin sile ne ma baka yi na kowane ne kai maganan kwabo ne na kwabo za ka ci sile tara da saboda kai ma sai ka samu maciya abinci maciya ƙari amma dai musulunci ya ce ka samu a matsakaita ka ba su abinci ko ɗanye ko kuma da fari. Na'am, waye nan waje ke tambaya? Wake mai kyautai. Mutanen da yake hudda da su suna zuwa wurin suna hita. Allah ya saba cin hanci ba ne. ba hana karɓar kyauta ba kyauta halaliya ce amma cin hanci bai da kyau amma in kana ba abin nan kana ba ma'aikaci kyauta ne saboda jin daɗin mu'amala da shi nan ba matsala amma ajiya ce kake ba saboda wata rana sai mai to a san mun saba muna ta kyauta tsakanin mu yau kuma ga abin da nake so kamar ni ko da rashin gaskiya da nake so da Allah ka dan kama mana yi to kaga ya zama cin hanci kenan kuma yana ba da hali don Allah babu wata matsala kyauta ya halitta ka yi kuda ma'aikaci ne kai ana yi baka kyauta in dai babu shubha a cikin wannan kyauta abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ka yafe mana Allah ka gyara mana halayen mu Allah ka taimake mu ka samu kare da wannan duniya lafiya ka samu cika da imani ya bi mana sunan ban mu gaba daya marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya suna nan ko suna gida ko suna likita suna jiya Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali tuntunu da walalin da ke faruwa a cikin kasashen mu Allah ka kawo ƙarshen su Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su Allah duk wata lalacewa Allah ka raba su da ita ya Allah duk wata gyaruwa Allah ka gama su da ita ya Allah Allah ka shirya mana ƴaƴan mu maza da mata ya Allah kananan su da manya ya Allah Allah ka shiryar da su ya Allah Allah ka shirya su ya Allah Allah ka hada su da alkhairin ka ya Allah ka kare su daga sharri ya Allah Allah ka jiro mu ya Allah Allah ka kare mana jami'an tsaron mu daga sharrin ƴan bindiga da ƴan ta'adda ya ya Allah na gida da na daji ya Allah Allah yan bindiga mu da yan ta'addan mu Allah ka shirya su ya Allah Allah ka gyara musu halayen su ya Allah Allah ka sa su bar ta'addanci su zama to mutanen kirki ya Allah waɗanda suke rike da su ya Allah ka sa su saki su ya Allah Allah ka sa su sako su dawo cikin iyalan su ya Allah Allah ka jiro kon mu ya Allah Allah ka karba mana doyin mu ya Allah Allah ka kare mana shugabannin mu ya Allah da talakawa mu ya Allah da malaman mu da almajiran mu ya Allah da ma'aikatan mu da kowa da kowa mu ya Allah Allah Allah ka ba mu albarka a cikin rayuwar mu ya Allah Allah ka sa albarka a cikin rayuwar mu ya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah Allah ka kawo mana saukin rayuwa ya Allah Allah ka kawo mana saukin tsadar rayuwar da muke fara da ita ya Allah kuma Allah ka hore mana aiki da kasuwancin da za mu samu kuɗin da za mu biyan bukatun mu na alheri ya Allah Allah ka karba mana ya Allah Allah kai mai jin roƙo ne ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah waɗanda suke kyautata mana Allah ka kyautata musu ya Allah waɗanda suke ba mu abun su ya Allah ka ba su abun ka ya Allah Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah Allah ka azurta mu kakka talauta mu ya Allah Allah ka wadata mu kakka tsiyata mu ya Allah Allah ka ji mu ya Allah Allah ka ji mu ya Allah Allah ka saurare mu ya Allah Allah ba mu da wanda za mu roƙo umma kai ba ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka kawo mana karshen zaman banza da zaman kashe wandon da ya mana yawa ya Allah Allah ka kawo mana aiki mai albarka a kasan nan ta ya Allah Allah kasan nan ta Allah ka kawo mana arziki mai albarka Allah ka bude mana koyon alkhairi ya Allah kohin da suka toshe aka rabe su ya Allah ka buda mu mu su ya Allah kuma arzikin ka Allah ba ya da iyaka ya Allah arzikin ka mai yawa ne ya Allah Allah ka buda mana ya Allah kada ka rufe mana ya Allah Allah ka yalwata mana kada ka matse mana ya Allah Allah ka ba mu ya Allah Allah ka ba mu ya Allah Allah ka ba mu ya Allah wanda suke kula da karatun da muke Allah ka biya su ka biya musu bukatun su ya Allah manema aikin su Allah ka ba su aiki mai albarka waɗanda suka samu kuma Allah ka riga musu ka dafa musu ya Allah Allah ka kare su daga sharri da makirci da kaidin masu yin shi ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم اجعلنا امنين ساملين سالمين يا رب العالمين في بيوتنا ومساجدنا وطرقاتنا يا رب العالمين انك سميع سميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين